بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله والدين دينان دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي وكلاهما لله وحده فالدين كله لله أمرا أو جزاء والمحبة أصل كل واحد من الدينين فإنما شرعه سبحانه وتعالى وأمر به يحبه ويرضاه وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه فهو يحب ضده فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة وردا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس وكذلك دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازاة نعم فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وكل من الأمرين محبوب للرب فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه ويحب من يحبها وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وإقابه كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربك وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وإكابه وقضائه وقدره ومنئه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وكذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس نعم لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي يقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والكذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائق به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والإرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ثم أخبر عن أموم قدرته وكهره لكل ما سواه وذل كل شيء لأذمته فقال ما من دابة إلا هو آكذ بناسيتها فكيف أخاف ما ناسيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت كهره وسلطانه دونه وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبه الظلم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي بتارن البركة masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna ashirin ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan tara shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi namu wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi wallafar babban malamin nan Sheikhul Islam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 140 a wannan littafi a jerin darussan mu wannan shine na 316 kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu mahalarta mahalarcin wannan majalisi da muke tare da shi a duk karatu alhaji isiyaku saulawa Allah ya masa rasuwa musa shi a addu'ar mu Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sanya aljanna ce makomarsa Allah ya yalwata masa makwancinsa ya haskaka masa kabarinsa Allah ya fi masa kurakuransa Allah ya nauyaya masa mizaninsa na kyawawan ayyuka Ubangiji ya alkinta bayansa uwa mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama kuma Allah ya cika mana da imani Mala Ibn al-Qayyim yake cewa wad-dinu dinani wad-dinu dinani ce addini iri biyu ne ko kalmar dini kalmar din a larabci tana zuwa da ma'ana biyu akwai dinun shar'iyyun amri akwai dinun hisabiyyun jaza'i dinun shar'iyyun amri shine addinin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta yayi umarni da shi abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na shari'a na ayi kaza a bar kaza da ciki Allah subhanahu wataala ya faɗe da za a bauta masa ya faɗi abin da yake halal da haram da abin da yake wajibi da abin da ya wajaba a nisanta abin da ya haramta a aikata wannan duk ana kiransa dinun shar'i ce aka faɗi addini ana nufin wannan halalahu dinul khalis Allah ce Allah yana da addini tsantsa ana nufin abin da za a bauta masa da shi na shari'a wanda ya kunshi umarninsa da haninsa umarninsa na ayi kaza dole ne ko ku mustahabbi ne da haninsa na abar kaza haramun ne aikata shi ko kuma ba shi ko makaruhi ne dole yana shiga karkashin addinu ash-shar'i addinu shari ko addinu al-amri alalahu al-khalq wal amru al-amru din shi al-amru shari wanda ya kunshi al-amru wan nahy ya kunshi aikata ayyukan da aka wajabta maka da kaucewa abubuwan da aka haramta maka duk sun shiga ƙarƙashin al'amur sai dinun hisabiyun jaza'i addini wanda shi kuma yana nufin sakamako kamar yadda Allah ce maliku yawmiddin shine mai mulki ranar sakamako wannan addin da yake cikin suratul fatiha ana nufin aljaza ana nufin alhisab shi kuma sakamako ne na abin da ka aiwatar a cikin addini al'amri ash-shar'i idan mutum ya bi Allah subhanahu wata'ala ya bi umarninsa ya guje wa haninsa to sakamakon da zai same shi a lahira wani sunan shi addin shi ma shi ma din ake kiran sallah arabci shi ma sakamako ne sauraka sakamako na waɗanda suka kyautata zai kasance mai kyau ne sakamako kuma na waɗanda suka munana zai zanto mummuna ne to waɗannan duka na Allah ne shi ne yake da addini a shari'i shi ne yake shar'antawa yake cewa ai kaza shari'a ne a bar kaza ba daidai ba ne am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah saka babu wani wanda yake da tarayya yake tarayya da Allah a cikin wannan haƙƙi ko a cikin wannan aiki nashi haka nan sakamako ma na abinda mutum ya aikata mai kyau ya ga kyakkyawan sakamako a lahira ko kuma yayi mummuna ya ga mummunan sakamako wannan shi ma na Allah ne shi ma na Allah ne shi yasa ce maliku yawmiddin shine mai mulki a ranar sakamako wakilahuma lillahi wahda ce dukkaninsu na Allah ne shi kadai faddinu kulluhu lillah amran aw jazaan gaba ɗaya addini na Allah ne amran wanda ya kunshi umarni da hani aw jazaan ko ya kunshi sakamako umarni da hani a nan duniya Allah subhanahu wataala yake bawa bayinsa umarni ku yi kaza ku bar kaza a lahira kuma a siga sakamakon abin da ya musu umarni da shi na kyawawan ayyuka ko na munana da ya hana su wal mahabbatu aslu kulli wahidin min ad-dinaini duka addinan guda biyu dini na shari'a da addini na sakamako dukkanin su tushen su guda ɗaya ne shine soyayya shine soyayyar Allah subhanahu wata'ala yadda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta abinda ya shar'anta na shari'a na ayi kaza ko abar kaza to haka yake son abin ce ku yi kaza saboda yana son shi ku bar kaza saboda baya son wannan abin yana kishiyanta son sa haka nan sakamakon da Allah subhanahu wataala zai yi a lahira ne kyautata ma wanda ya kyautata abu ne mai abin soyuwa ne gurin Allah yaga ya kyautata wa wanda ya kyautata inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan yuhibbu al-muhsinin dukkan wani wanda ya kyautata Allah yana son shi sakamakon da zai gani wani abu ne da Allah yake so saboda kaga addinul jazai shi ma ya ginu akan abin da Allah yake so ne haka nan wanda ya munana ya ki bin ubangiji subhanahu wataala a cikin addinin da ya shar'anta masa anan sakamakon da ubangiji zai yi masa shi ma wani abu ne da yake son sa ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta yin uquba da azaba ga azzalimai domin wannan shine cikar wato cikar adalcinsa adalci kuma wani abin soyuwa ne ga Allah subhanahu wataala to shine nan yake cewa mahabbatu aslu kulli wahidin min ad-dinayn fa inna ma shar'ahu subhanahu wa amara bihi yuhibbuhu wa yarda duk abinda Allah ya shar'anta yace ayi to yana son abin kuma ya yarda da shi wa ma naha anhu fa innahu yakrahuhu wa yabghadu wa yabghadu duk kuma abinda Allah ya hana wa yubghiduhu duk abinda Allah ya hana to Allah baya son shi kuma yana kinsa limunafatihi lima yuhibbuhu wa yarda saboda ya ci karo da abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi haka duk abin da Allah ya hana to Allah baya san abin me yasa baya san shi ya ci karo da abin da yake so fa huwa yuhibbu diddahu Allah yana son kishiyar abin ne Allah yana son gaskiya don haka ba zai so ƙarya ba Allah yana son adalci baya son zalunci Allah yana son imani baya son kafirci yana son da'a baya son saban Allah yana son tauhidi baya son baya son shirka yana son sunna baya son bid'a haka duk wani abu wanda yake kishiyar abinda Allah ya shar'anta Allah baya son shi Allah baya son shi saboda haka kaga da abinda aka umarni da shi da abinda aka yi hani da shi dukkanin su sun ginu ne akan soyayyar Allah mai Allah yake so mai kuma baya so yace fa'ada dinuhu al-amri kulluhu ila mahabbatihi wa ridahu saboda haka kaga addini wanda ya kunshi umarni da hani gaba daya in ka tattare shi yana komawa zuwa ga abinda Allah yake so ko yarda da shi gaba daya addini yana komawa zuwa ga abinda Allah yake so ko yarda da shi shi zamu ga malamai na tarifin ibada sai kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda al-ibadatu kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah shine duk abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi magana ce ko aiki ta fili ko ta ɓoye wato na fili ko na ɓoye duka Allah yana son su to wannan ita ce ibada duk abin da Allah yake so ya yarda da wannan abin magana ce mutum zai furta ta kamar zikiri da karatun alkur'ani da ambatan Allah da faɗar gaskiya da umarni da kyakkyawan abu ko wani aiki ne da bawa zai aikata kamar ya yi sallah ko ya azumi ko ya je hajji ko ya sada zumunci duk waɗannan ayyuka ne da mutum yake yin su to duk waɗannan suna ƙarƙashin ibada domin Allah yana son su yana kuma yarda da su wa dinul abdi lillahi bihi abinda bawa ya bauta wa Allah da shi na addini innama yuqbalu idza kana amma habbatin wa ridha Allah subhanahu wataala yana karbar wannan abun in ya zanto abu ne da Allah yake so ya yarda da shi kuma shi ma ya karbi wannan abun tare da yana son abin ya yarda da shi wato ba zai yiwu ka bauta wa Allah da abinda baka so ba ko baka yarda da shi ba duk wanda zai bauta wa Allah da wani abin da shi bai yarda da abin ba ba kuma ya san wannan abu to na ba bautar Allah yake ba shi sa duk abin da zaka bautawa Allah da shi farko sai ka so wannan abin sai ya zanto bisa soyayyar ka da wannan abin ne kake bautar Allah da shi amma zaka bautawa Allah da abin da kawai ya zama maka kamar tilas amma a zuciyarka baka san shi wannan ba bautar Allah kake ba dole sai an samu cikakkiyar soyayya ta bangaren ka da wannan abin sannan zai zama bautar Allah subhanahu wataala kuma Allah ya karbe shi كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فدر النبي صلى الله عليه وسلم يجي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا من رضي بالله ربا وند دير دد الله أمتعين شيني أبنجنسا وبالإسلام دينا إيه دد مسلنشي أمتعين شيني الديننسا وبمحمد رسولا يدل النبي محمد صلى الله عليه وسلم a matsayin shine manzansa to zaqa ta'mal iman wanda ya dandani dandanan imani ya samu dandanar imani a zuciyarsa ya samu dandanan imani a zuciyarsa to kaga anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shardanta ma wanda zai zai zama ya dandani imani wato ya zama imani ya ratsa zuciyarsa har yana jin dandanansa a jikinsa shine wanda ya yarda da waɗannan abubuwa da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya yarda da Allah shine ubangijinsa ma'ana shine mahaliccinsa shi ya samar da shi daga babu shi ya hore masa dukkan bukatunsa shine yake tsaye da bukatunsa na yau da gobe rayuwarsa ba za ta yi ba sai da taimakon Allah subhanahu wataala shine yake bashi shine yake hana shi duk abin da ya same shi daga gare shi ne abin da ya samu daga Allah ne abin da ya rasa daga wajensa ne ma'ana ya yadda da kamalin rububiyya kamalin rububiyar Allah subhanahu wata'ala gare shi cewa dukkan ayyukan da Allah kadai yake yin su ba zai karkatar da su zuwa ga wani ba haka ba zai yadda da boka ba ko dan duba ko wani wanda zai ce zai azurta shi ko zai kare shi daga wata musiba ayyukan Allah ya bar masa su shi kadai ya kadaita Allah da tauhidin rububiyya shine man radiya billahi rabban wanda zai yarda da tauhidin rububiyya kuma a bisa tunani na hankali bisa ƙa'ida ta hankali zai yadda da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya kuma ya tazammanu tauhidul rububiyya aka ce yastalzimu ana nufin dukkan mutumin da ya yadda da cewa Allah shine mahaliccinsa kuma mahaliccin kowa da komai sama da ƙasa da duk abin da idansa yake gani da wanda idansa ma baya gani halittar Allah ne ya yarda da cewa komai nashi a hannun Allah yake ba ya da katabus ba ya da abin da zai iya tsinana wa kansa sai abin da Allah ya so shi ya ga dama to wanda zai yarda da wannan a ka'ida bai kamata kuma ya bauta ma wani ba Allah ba bai kamata kuma a ganshi ya tsuguna gaban wani dutse ko gaban wani itaci wata itaciya ko wata korama ko yana kiran kwankwamai ko wasu micizai ko wasu abubuwa akan su taimaka masa saboda me saboda ya ce ga wanda shi yayi sama da ƙasa da kowa da komai komai yake hannunsa ai bai kamata kuma ya koma gurin wanda ba shi da komai ba afaman yakhluqu kaman la yakhluq wanda ba zai yi halitta ba wanda yake halitta suna ɗaya da wanda wanda ba zai yi halitta ba ba za su zama ɗaya ba saboda ka idan idan har ya yarda halitta ubangiji ce to ya kamata a hankali ya yarda cewa Allah shi kadai zai bautawa wannan shine tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya kuma ya tadammanu tauhidul rububiyya duk mutumin da ya yarda da cewa Allah kadai ne abun bauta babu wani abun bauta da gaskiya sai shi to na dole ne abin da yake yi ya nuna ya yarda da rububiyyar ubangiji ba zai yi ya yarda da uluhiyya ba bai yarda da rububiyya ba ba wanda zaka samu yana kadaita Allah da bauta kuma ya yarda cewa akwai wani mahalicci ba Allah ba ko ya da mai bayarwa ba Allah ba in dai har zai ta Allah da bauta to wannan ta Allah da bautar ta kunshi tauhidin rububiyya shi ko wanda zai yarda da tauhidin rububiyya ya zama dole a kansa ya yarda da tauhidul uluhiyya to shi ne da ce man radiya billahi rabban wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji yanda ya lazimce shi ya yarda da Allah a matsayin ilahan abun bauta wa bil islam dinan ya yarda da musulunci a matsayin addini ubangiji subhanahu wataala ya aiko da annabawa ya ba su saƙo akan cewa duk bayansa su yi imani su miƙa wuya gare shi wanda shi ne musulunci wanda dukkan annabawa gaba ɗaya da wannan musuluncin suka zo kuma shi ne addinin da Allah ba zai taɓa karɓar wani addini ba shi ba wani yabta ghairar islami dinan balan yi kuma lamin wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi duk wanda zai nemi wani addini da zai bauta Allah da shi ba addinin musulunci ba ba Allah ba zai karɓa ba inna ad-dina inda Allah islam addini a wajen Allah kaɗai shine musulunci sauraka in ya yarda da cewa musulunci shine addininsa yarda da musulunci a matsayin addini shine miƙa wuya ga dokokin addinin da ainihin hukunce-hukuncen addinin tun ya miƙa wuya wa nahnu lahu muslimun da mu masu miƙa wuya ne ya miƙa wuya dukkan dokar Allah subhanahu wataala ya karɓe ta hannu biyu yana mai farin ciki da wannan doka ta Allah subhanahu wataala wannan shine al-islam al-islam shine miƙa wuya saranda gaba daya ka tattaro zuciyarka da tunaninka gaba daya ka danka shi ga Allah subhanahu wataala wannan shine ake kira al-islam ce al-islam wanda ka miƙa wuyanka ga Allah sai abinda dokar Allah ta ce shine zabinka to wanda ya yarda da wannan sannan wa bi muhammadin rasula ya yarda da muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo cewa shi ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko a matsayin manzo na ƙarshe wanda bayansa ba za a sake aiko da wani annabi ba ba za a sake aiko da wani manzo ba shi kaɗai ne manzan ƙarshe kuma Allah subhanahu wata'ala ya cika dukkanin saƙonni da ya taɓa aikowa a bayan ƙasa ya cika shi shi da tsakon annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce risalar manzo sallallahu alaihi wasallama ya da cewa shi kaɗai ne wanda yake da hurumin ya zo da wani abu sunan shi addini a bauta wa Allah da shi bayansa babu wanda yake da wannan hurumin na ya zo da wani abu sunan shi addini ya kadaita annabi sallallahu alaihi wasallam bil mutaba'a cewa shi kadai ne wanda zai bi biyayya cikakkiya biyayya da babu togaciya a ciki kowane abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai umarni da shi ko yayi hani wajibi ne yayi bi shi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah subhanahu wataala ya kore imani daga kowane irin mutum sai ga wanda ya miƙa wuya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallama masa a cikin dukkan hukuncinsa ba tare da ya ji damuwa ko takuruwa ko matsatsi a zuciyarsa ba to wannan shine yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo kaga wanda ya kishiyanci dukkan wani abu da zai yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a hurumin shar'antawa ba za ka yarda da wani abu da za a zo da shi da sunan addini ba wanda ba shi da gurbi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in kai haka to ka samarwa da annabi kishiya a cikin risalar da Allah subhanahu wataala yake bance shi da ita ya aike shi kuma shi ya sanya shine cikamakin annabawa cikamakin manzanni babu wani manzo bayansa da haka abin da ya zo da shi shine shari'a abinda duk bai zo da shi ba da sunan addini to ba zai zama addini ba har Allah ya nade ƙasa Allah ya cika shi addinin sa da shi ubangiji subhanahu wataala bai karbi rayuwarsa ba sai da ya bada shaidar cewa addini ya cika a hannunsa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ce a yau na cika muku addininku kuma na cika muku ni'ima ta gare ku wa raditu lakumul islam dina na yarda muku musulunci a matsayin addini kaga duk abin da aka ce ya cika to ba zai karbi ƙari ba in har da zai karbi ƙari to bai cika ba duk abin da aka ce ya cika sai aka ce a an dan ƙara kuma ƙarin ya sami gurbin zama to abin bai cika ba to tunda Allah ya ce ya cika to babu kuma wani abu da zai zo daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu gurbin shiga a addini ya zama addini da za a bauta wa Allah a samu lada wannan shi yasa malamai suka tsaya kai da fata tun zamanin sahabbai har zuwa yau suke yakar dukkan wata bid'a wacce aka kirkiro ta da sunan addini aka shigar da ita cikin addini bid'a ta addini akwai bid'a ta rayuwa wadda bata ci karo da umarnin Allah da haninsa ba babu laifi tun ya fito da wani abun da zai amfanar da al'umma wanda da babu shi daga baya samar da shi amma wani abu ne da bai jingina sa da addini ya ce gashi nan aka yi shi akwai lada iri kaza akwai samun kusanci zuwa ga Allah kaza a'a wani abu ne da ya shafi sauƙaƙe rayuwar mutane yadda za su yi rayuwa mai sauƙi a bayan ƙasa wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya buɗe ƙofar su a buɗe sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasa da haka duka Allah ya hore muku shi ya hore muku duk wani abu a bayan ƙasa ko a sama na ku amfana da shi saboda idan ya zanto bid'a ce duniyawiyya ba ta da alaka da addini to wannan kawai ana dora ta ne a mizanin halal da haram idan ya zanto an abinda aka kirkiro din nan ba wani abu ne zai kai zuwa ga saban Allah shikenan ya zama halal in kuma abu ne da zai kai zuwa ga saban Allah to wannan za a haramta shi saboda abinda zai haifar na saban Allah kawai amma ba ita kirkirowa ce haramun to annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk waɗanda waɗannan abubuwa uku suka tabbata gare shi rida billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula nabi ce zaqa ta'mal iman wanda ya dandani abinda ake cewa dandanan imani wato wannan shine imani ya ratsa zuciyarsa shi zai ji dadin sa fa hadha ad-din qa'imun bil mahabba malai ce wannan addini yana tsayuwa ne akan soyayya kamar da duk yayi ta bayani tun a farko cewa soyayyar nan ita ce rukunin da dukkan wani abin da addini yake komawa gare shi kamar da muka yi bayani da umarni da hani da sakamako dukkanin su aka dunkule su suna koma ne zuwa ga soyayya abinda Allah yake so ko kuma abinda Allah baya so wa bi sababiha shur'a kuma saboda wannan soyayyar ne Allah ya shar'anta addinin wa li ajliha shur'a kuma a dalilin ta ne Allah ya shar'anta wa alaiha ussisa kuma akan wannan mahabba soyayya ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ya ainihin assasa shi wannan addinin to yace wa kadhalika dinuhul jazai hakanan addinin sa na sakamako fa innahu yatadammanu mujazat almuhsin bi ihsanihi wal musii bi isaatihi in aka ce addinul jazai ana nufin sakamako na addini wanda ya kunshi Allah subhanahu wataala ya saka wa wanda ya kyautata da kyakkyawan sakamako ya saka wa wanda ya munana da mummunan sakamako wa kullum min al-amrayn mahbubun lirab dukkan waɗannan abubuwa biyu kuma Allah yana son su na farkon su falalarsa ce idan kai abu mai kyau ya saka maka da mai kyau ko ma ko ma ya saka maka da mafi kyau wannan fadlun min Allah falala ce daga Allah subhanahu wata'ala ba wai dan ya zama dole ya maka haka ba saboda in zaka biya shi bashin sa ba zaka iya ba saboda ka falala ce yayi maka har ma da ƙari fiye da yadda kai man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bil sa'bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk zai zo da kyakkyawan aiki yana da mafi alkhairin abin da yayi ko kuma a ninka masa shi goma ko fiye da haka to kaga wannan falala ce a wato alfarma ce daga Allah subhanahu wata'ala da yake wa bayansa idan kuma mutum ya yi ba daidai ba aka yi masa sakamako mummuna to shi kuma wannan adalci ne wannan sunansa al'adlu sunan shi al'adlu wato adalci adalci wato kai dai a yi maka daidai da abin da ka yi man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wanda yake kyawa dan kansa wanda ya muna nama dan kansa sauraka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara sauraka duk abinda kuka yi shi ake ba ku sakamakon su taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoran ku kiyaye ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah sana a saka wa kowace rai a cika mata sakamakon abin da ta aikata a cika wa kowane rai sakamakon abin da aikata ba tare da azzalice su ba to kaga wannan adalci ne na ubangiji subhanahu wataala yayi ma mutum bawa ya kama shi gwargwadon laifinsa ba tare da ya ƙara masa akan abin da bai aikata ba ko kuma ya rage masa sakamakon wani aikinsa mai kyau to wannan sunan shi al'adlu duk sanda kace Allah ka mu'amalance ne da adalcinka to kana nufin iya abinda kai Allah ya maka sai dai kanka kace Allah ka mu'amalance ne da falalarka to adan zai yafe maka kurakuranka ya ninninka maka kuma sakamakonka sai ce ba ce Allah kai min adalci ka ce kai maka adalci to ai maka keke da keke kenan ya ce man nuqisha alhisabu uzziba nabi ya ce duk wanda aka yi masa hisabi keke da keke aka yi masa zube ban ƙwaryata to ba zai kai labari ba ba zai kai labari ba saboda haka sai dai ka roki Allah hisaban yasira amma man amma man ata kitab amma man uti man uti kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira to shine alhisabu alyasir shi ne a kawo ayyukanka ba tare da an buɗe ba an yi bincike a cikinsu kasa a dunkule a ce to an yafe maka jeka su sauraka mu'amalar ubangiji ga bayansa muminai mu'amala ce ta falala ba ta adalci ba mu'amalarsa ga bayansa azzalimai kafirai munafukai mujirmai mu'amala ce ta adalci mu'amala ce ta adalci to kaga da falala da adalci dukkansu wasu abubuwa ne da Allah yake so Allah ya sifantu da falala ya sifantu da adalci zul fadlil azim Allah shine mabucin falala wacce take mai girma kuma shine yake umarni da adalci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan bil adli wal ihsan wa kullum min al amrayn mahbubun lirab fa inna ma fa innahuma adluhu wa fadluhu فإنهما abubuwan nan guda biyu ɗayansu adalcinsa ne shi ne sakawa wanda ya ba daidai ba adalcinsa ne wa fadluhu ko kuma falalarsa ce shi ne sakawa wanda yake yayi mai kyau wakilahuma min sifati kamalihi da falala da adalci dukkaninsu suna cikin sifofin kamalar ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji ya ya sifantu da kamalar adalci la yazlimu mithqala dharra ma rabbuka bi dhallami lil abid korewa Allah zalunci yana nufin sifantu sifantuwarsa bi kamalil adli ya sifantu da kamalar adalci wa huwa subhanahu yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa yuhibbu man yuhibbuha Allah subhanahu wata'ala yana son sunayensa yana son sifofinsa yana son masu son sunayensa da sifofinsa walillahi al-asma'ul husna falillahi asma'ul husna fad'uhu biha cewa Allah yana da mafiya sunaye mafiya kyau don haka ku roke shi da su yana son waɗannan sunayen sannan mala ya ci gaba da cewa wa kullu wahidin min ad-dinayn fa huwa siratuhu al-mustaqim alladhi huwa alladhi huwa alayhi subhanahu wa huwa ala siratin mustaqim fi amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi ce dukkan waɗannan addinan guda biyu addini na shari'a da addini na sakamako addini na shari'a ta ce shari'ar da take gabanmu muna bautar Allah da ita nayi nayi bari na bari da kuma addini na sakamako shine abinda Allah ya tanadarwa mutumin da ya kyautata kyakkyawan sakamako ko ya muna namu munan sakamako dukkan wannan fa huwa siratul mustaqim duk waɗannan abubuwa tafarkin Allah ne madaidaici shine tafarkin Allah madaidaici allazi huwa alaihi subhanahu wanda ubangiji yake kan wannan tafarkin madaidaici fa huwa ala siratin mustaqimin fi amrihi wa nahyihi Allah yana kan tafarki madaidaici a wajen umarninsa yana kan tafarki madaidaici a wajen haninsa Allah yana kan tafarki madaidaici a wajen sakamakonsa yana kan tafarki madaidaici a wajen ukubarsa yana kan tafarki madaidaici a addininsa na umarni da hani shine addinin shar'i fi amrihi wa nahyihi sannan yana kan tafarki madaidaici akan addinihil akan dinihul jazai shine as-sawabi wal iqab kyautatawa to kyautatawa wanda ya kyautata da munana wanda ya munana wanda duka Allah yana kan tafarki madaidaici a cikin su kama qala ta'ala ikhbaran annabihi hud annahu qala liqaumihi kamar yadda Allah ya bamu labarin annabi hud alaihi salam a inda yake gaya wa mutanensa inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم lokacin da mutane annabi Hud alaihi salam bayan Hud ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya gargade su ya hana su shirka da Allah subhanahu wataala da sauran laifuka sai suka ce sai suke cewa inna ma taraka ba'd alihatina bisu cewa lalle mu muna jin wasu daga cikin allolinmu ne ababan bautanmu ne suka haukatar da kai cewa kana hana abauta musu kana faɗar miyagun maganganu a kansu aka samu wasu daga ciki ko wani daga ciki ya yi fushi ya haukatar da kai saboda haka muna ɗaukan ka cewa ka samu taɓin hankali ne saboda rashin kyautawa da izgili da kake wa allolinmu sau haka suka haukatar da kai to shi ne yake gaya musu cewa inni ushhidullah ce ina sanya Allah shaida washhadu kuma ku zama shaida anni bari'un mimma tushrikun ba ruwana da abin da kuke shirka da shi min dunihi ba Allah ba ba ruwana da abinda kuke bautawa kuna shirka da shi ba Allah ba fakiduni jami'an da haka ku shirya mun makirci gaba ɗayan ku thumma la tunzirun sannan kada ku daga mun kafa kada ku saurara mun ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum lalle ni na dogara ga Allah da shine ubangiji na kuma ubangijinku ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata dabba wato wani abu mai tafiya a bayan ƙasa face Allah ke rike da makwarkwadarsa inni inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana kan tafarki madaidaici wannan shine abinda annabi hud alaihi salam ya fuskanci mutanansa da shi bayan sun tuhumi cewa yana cikin tabin hankali sakamakon yana taba allolin su haka an samu wani daga cikin allolin nasu ko cikin ababen bautar su ya fusata har ya haukatar da shi shi ne ya fuskance su da cewa inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun ku zama Allah shaida ne na sa na sanya Allah shaida kuma ku zama shaida cewa abinda da kuke shirka da shi na ne da ne santa kaina da shi ba ni ba shi ba ni ba gumakan nan naku sannan ya kalubalance su yace fakiduni jami'an da haka ku shirya min makirci gaba ɗayan ku to ku haɗa ƙarfinku da ƙarfanku ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku haɗu gaba ɗaya kowa ya ba da shawararsa a haɗa makirci da kuke ganin za ku ƙulla mun sun malatun zirun sannan kaf ku saurara kaf ku tsaya jira ko ku ce za ku ɗan ɗaga mun ƙafa zuwa wani lokaci ku gani ko zan fasa ko zan daina ko zan sanyi a'a kaf ku yi wannan saboda inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbi saboda na dogara ga Allah kuma Allah ne shine dama ubangijin ku da ubangijina ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata dabba aka ce dabba ana nufin duk wani abu mai tafiya a bayan ƙasa duk wani abu mai tafiya akan kafafuwan sa yake tafiya biyu ko hudu ko fiye da haka ko jan ciki yake sunan shi dabba dabba ma yadubbu ala al-ard duk wata abu wani abu da yake tafiya a bayan ƙasa to ubangiji ne yake rike da makwarkwadarsa sa ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala shi yake sarrafa shi yadda ya ga dama larabawa suna cewa wani yana rike da makwarkwadar wani in ya zanto ragamar sarrafa wannan mutum a hannunsa take sai yadda ya yi da shi baya da katabus in ya ce zauna ya zauna ya tashi ya tashi tafi tafi tsaya tsaya duk abin da ya sa shi zai yi to suka ce fulanun ya yi nasiyatuhu bi yadi fulan yana nufin tamakkuni tasarrufi fi ya samu cikakken cikakkiyar damar sarrafa shi da jujjuya shi da jallin zamansa yadda yake so to shi ne ke gaya masa cewa dukkan wata halitta a bayan ƙasa makwarkwadarta tana kan hannun Allah subhanahu wataala shi yake juya ta yadda yake so sauraka ba ku da wani katabus a hannunku dukkan wani motsinku faɗi tashinku duk yana hannun Allah sauraka na san cewa duk wani abu da za ku shirya abinda Allah bai nufe ni da shi ba ba zai same ni ba sauraka ba za ku iya min komai ba inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana kan tafarki madaidaici ma'ana dukkan wani tasarrufi na ubangiji na da jujjuya al'amura da yake yi gaba daya a hannunsa yana yin sani da adalci babu wani wani abu da yake yi ba bisa adalci ba in ya ɗaukaka wanda ya ɗaukaka adalcinsa ne ya yi ne bisa adalcinsa bisa falalarsa in ya ƙasƙanta wanda ya ƙasƙanta bisa adalcinsa ne babu wani abin da yake yi ba daidai ba to shine mala yake ta'aliki akan wannan aya yake cewa lamma alima nabiyullahi anna rabbahu ala siratin mustaqim fi khalqihi wa amrihi yayin da wannan tauhidi ya cika zuciyar annabin Allah annabi Hudu alaihi salam wani tauhidi ne na cewa ubangiji yana bisa tafarki madaidaici yana tafarki madaidaici wajen halittarsa wajen umarninsa wajen sakamakonsa da ukubarsa wa qada'ihi wa qadari da hukuncinsa da ya zartar da kaddararsa da ya hukunta wa man'ihi wa ata'ihi da hanawarsa da bayarwarsa wa afiyatihi wa bala'ihi da lafiyar da ya bayar da kuma rashin wato bala'in da ya saukar wa tawfiqihi wa khizlanihi da dacensa da kuma tabarwarsa duka waɗannan duka waɗannan ayyuka na ubangiji la yakhruju fi dhalika an mujabi kamalihi almuqaddas allati taqtadihi asma'uhu wa sifatuhu min al'adli wal hikma dukkan waɗannan abubuwa ba sa fita daga abin da kamalarsa kamalarsa mai tsarki ta hukunta wato wanda ta sabbaba wanda sunayen Allah da sifofinsa suka hukunta sunayen Allah da sifofinsa suka hukunta na mai na adalci da hikima wal rahmati wal ihsani wal fadl da rahama da kyautatawa da falala wa wad'i thawabi fi mawdi'ihi da sanya lada a mahallinsa wal uqubati fi mawdi'iha al-la'iq biha da uquba a inda ta dace wa wad'i at-tawfiqi wal khidlani da kuma sanya dace gam da katar ko kuma tabarwa ko kuma al'ata bayarwa ko alman hanawa ko alhidayati shiryarwa ko al'idlal batarwa kulle zalika fi amakinihi wa mahallihi la'iqati bihi dukkan waɗannan Allah ya sanya su a gurarensu da mahallansu da suka dace da su bai haisu ya stahiƙo ala zalika kamal alhamdi wa thana ta yadda Ubangiji akan haka ya cancanci kamalar yabo da godiya da kirari أوجب ذلك العلم والإرفان توانا إلم دا النبي هود عليه السلام نتوهيد ليتكا مسا زوج يسا لسنن الله ليتكا زوج يسا سيسا مسا أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائب وانا يسا شي يسايا واتو يسايا قبان يودكا قبان متاننسا بجنان ثابت لتبتتشير زوج يسا wa qalbin ghairi khaifin da zuciyar da ba tsoro a cikinta bal mutajarridin lillah zuciyar da Allah ne kadai a cikinta ya tsaya gaban su yace inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum wato abinda malam yake faɗa anan yake cewa ilimin da annabi Hud alaihi salam yake da shi na tauhidi na kadaita Allah subhanahu wataala da dukkan annabawa babu wani annabi da Allah subhanahu wataala da ya aiko shi a bayan ƙasa face sai da ya cika zuciyarsa da tauhidi ya cika zuciyarsa da sanin Allah da sanin girman Allah sanin sunayensa da sifofinsa da ayyukansa babu wani wanda ya san wato babu waɗanda suka san Allah subhanahu wataala kamar annabawansa da manzanninsa so suka fi kowa sanin Allah subhanahu wataala to ya san ubangiji subhanahu wataala komai nashi akan hanya yake totar babu wani abin da ya karkace a cikin ayyukan Allah subhanahu wata'ala babu karkata babu karkata a cikin halittarsa babu karkata a cikin umarninsa haka nan abin da ya umarni da shi ko ya hani ko kuma ya yi alkawari na ukuba duk suna tafiya ne bisa tafarki madaidaici a gurin Allah haka nan duk abin da ya hukunta duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta na alqada wal qadar alƙada hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta kuma ya zartar ƙadar abin da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara faruwarsa mai kyau ko mara kyau da abin da Allah zai bayar da abin da Allah zai hana da lafiyar da zai bawa mai lafiya da rashin lafiya da zai jarabi mara lafiya da zaman lafiya da zai samar da rashin zaman lafiya da zai samar da dukkan wani abin da Ubangiji subhanahu wata'ala zai wa bawansa na gamdakatar na tawfiki ko kuma ya bashi ya tozarta ya ainihin wulaƙanta dukkan waɗannan ayyuka Ubangiji yana yin su ne bisa kamalar adalcinsa bisa kamalar adalcinsa adalcinsa da hikimarsa da rahamarsa da ihsaninsa ubangiji subhanahu wataala baya yin wani abin da babu rahama a karkashin sa ko kuma yayi wani abin da babu hikima a cikin sa ayyukan Allah subhanahu wataala dukkanin su hade suke da hikima akwai hikima da ta sa ubangiji subhanahu wataala ya kowane irin aiki in yayi maka ko bai maka ba a gurin Allah akwai hikima a ciki babu wani abin da yake faruwa a bayan ƙasa face akwai hikimar Allah subhanahu wataala mun santa ko ba mu santa ba Allah subhanahu wataala hakimun fi af'alihi al-azizul hakim ne babu wani abu da yake yi babu hikima ba daidai bane ka kore hikima cikin ayyukan Allah subhanahu wataala kai dan adam kana iya sanin hikimar kana iya jahiltarta wanda wani abu ne da yake komawa zuwa ga ilimin da Allah ya hore maka shi gwargwadon yawansa ko karancinsa gwargwadon hangen nesan da ya baka ko kuma ya takur kwakwalwarka saboda haka in ka hangi ka fahimci hikimar wannan falala ce daga ubangiji sai ka gode masa yu'til hikmata man yasha man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira ba yadhakkaru illa ulul albab an baka sai kai wa Allah godiya ka gano hikimar baka gane hikimar ba to ka yadda cewa ubangiji subhanahu wataala hakimun ne mai hikima ne cikin ayyukansa dukkan wannan abin da muke gani yana faruwa a kasashenmu yana faruwa a cikinmu Allah bai yi shi haka nan haka kawai ba Allah bai kawo baya kawo abu haka kawai ba dalili haka kawai wasu shiga daji su ta kashe jama'a suna ta sata mutane haka kawai Allah ya kawo wannan sai akwai akwai akwai wata hikima saboda haka wanda suka san hikimar sun sani wa ba zakaru illa ulul albab ba masu ganewa sai masu hankali annabi hudu alaihi salam ya hararo wannan ya ga ya san duka wannan ya san ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya cancanci a yi masa cikakkiyar godiya bisa dukkan ayyukansa wanda wannan ne ta sa bai ji tsoro ba ya fuskanci mutanensa cikin ƙarfin zuciya da ƙarfin hali ce inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim za mu tsaya anan sai an kira sallah insha Allah za mu shiga ba assalamu alaikum